mita 90.3 zangon FM kuke sauraro a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na hasken matasa shiri da Aminu Magashi Garba kuma ce gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku daga nan ɗakin mu na yaɗa shirye-shirye kai tsaye Express Radio mu yaɗa shirye ta a mita 90.3 daga lamba 114 Lamiɗa Kassan rukunin unguwanni na Nasajar A. sunana Nafisa Murtala Ahmad kuma ni ce jagora wannan shiri na hasken matasa. Misaro idan ba a manta ba satin da ya gabata muka gabatar muku da wannan shiri na hasken matasa wanda shiri ne da aka kirkire shi aka kuma tanade shi na matasa ne don matasa kuma tare da matasa. To akwai wanda ya tambaye ni ya ce wai to ya ba matasa ne suke gabatar da shirin ba to kuma ni ni, babban matashiya ce a cikin matasa dama na ce sai na zo rana rana mai kamar ta zan ba da amsa don haka kuma matasan al'amura da yawa dalilan da yasa aka kirkiri wannan shiri shine lamura da suka taru suka yi matasa kan da garki suka yi musu katutu suka yi musu da baibayi ta fannin lafiya ilimi tattalin arziki zaman lafiya da gasu nan barkatai abubuwa idan muka ce dukkan za mu ta maimaitawa ma a lokaci ba zai ɗauke ba a yau a cikin shirin mun alƙarunta mai sauraro cewar yau za mu tattauna akan matsalar kwacen waya shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma yawan rashin aikin yi da yake bibiyar matasa to sai dai da muka yi la'akari da yanayin lokaci sai muka ga bari mu dan rage don haka za a biyo mu gaba za a yi zami magana akan rashin aikin yi wanda na tabbatar cewa yana dangantaka da waɗannan abubuwa da zamu tattauna a yau guda biyu wato kwacen waya da kuma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi mai sauraro a bangare na na dama akwai malam mustapha yahuza wanda yake tare da hukumar yaƙi da fatauci da sha da ma duk wani abu da ya ta'allaki miyagun ƙwayoyi malam mustapha yahuza umar muna maka lale maraba assalamu alaikum warahmatullahi amin wa alaikum assalam warahmatullah a ƙarshen can haguna muna tare da kamar da aka ce shiri na matasa kuma dan matasa muna tare da matashi wanda yake tare da mu wato ya salam Aminu ko? Yawwa, Aminu Isyaku, muna tare da Aminu Isyaku wanda shi matashi ne zai taka rawar matasa a nan gurin. To, a kusa gefe na na hagu kuma akwai kakakin rundunar 'yan sandar jihar Kano. wata Abdullahi Haruna Kyawu Malam Abdullahi muna maka lalle marhaba.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mai sauraro tunda kuka ji an yi maganar kwacen waya an yi maganar shaye-shaye to kuma duk wanda yake da ruwa da tsaki dai gashi anan gurin sannan kuma mun fita shi shirin hasken matasa ya fita waje ya jiyo ta bakin mutane an ji ta bakinsa akan maganar shaye-shaye da kuma shi kan shi kwacen waya amma kafin mu ji ga abin da muka jiyo a waje za mu fara mun fara da malam mustapha yahuza umar malam mustapha Uh, shaye-shaye dai an san ba wani abu ne mai kyau uh, kuma za mu so mu ji daga bakinka kila irin matasa da ake kawowa gurinku a irin zama da su da ake yi an tattauna da su an ji me yake jefa su shin me yake jefa su a wannan hali ya aka yi suka tsinci kansu a wannan hali
to jama'a assalamu alaikum amin wa alaikum assalam rahmatullah farko dai kamar yadda maudu'in wannan majalisi namu ya tanada shaye-shaye da kwace-kwacen waya sanannen abu ne kuma ya tabbata ga masu bincike cewa duk mafi yawancin laifuka da ake aikatawa za ka ga suna samun tushensu ga amfani ko tu'amuli da miyagun kwayoyi an tabbatar da cewa mafi yawancin waɗannan mugan laifuka da ake aikatawa da yawansu ba za su iya aikata waɗannan laifuka ba sai sun sha ko kuma sun amfani da irin waɗannan mugan kwayoyi to game da tambayar da kika yi ta yara wanda ake kawowa wurin mu ma'ana mai ke kawo shaye-shaye akwai dalilai da yawa da suke wasu a ce za su taimaka ko kuma suka haɓasa wajen cewa waɗannan shaye-shaye sun zama sun ta'azzara a cikin al'umma na farko dai akwai wato gudunmawa da iyaye tun farko ya kamata su bada wurin tarbiyyar yayansu da yawa za ka ga an kawo yaro ko kuma an kama shi ko kuma an kawo shi wurin gyaran hali ya gaya maka wasu dalilai wanda suke da nasaba daga tarbiyya tun daga gida saboda haka nan saboda haka ta wani bangare iyaye akwai bincike ya nuna sakacin iyaye ta wajen tarbiyyar yaya tunda ba taru ba ba gaba ɗaya aka taru aka zama ɗaya ba haka saboda haka nan sai iyaye sun tashi tsaye wajen ganin tarbiyyar 'ya'yanmu ganin cewa ba su tashi sakaka ba na biyu akwai gurɓatar ko kuma abokantaka da gurɓatattun yara zai yiwu kai ka tsara naka amma kuma shi makwabcinka ko kuma wanda kuke unguwa ɗaya shi bai tsara nashi ba to ka tsara gidanka amma yaran kana fita zuwa makaranta yana tafiya kasuwa ko yana fita wasanni bal ko makamancin haka a nan zai samu contact zai samu haɗuwa da wani wanda shi kuma bai samu ya riga ya samu contact da irin waɗannan shaye-shaye.
Da mu'amalance shi.
A mu'amalance shi daga nan sai ka ga a nuna mashi kai wannan abu da muke shafa ai yayi ne. Baka haɗu ba baka kai ka kawo ba baka zama kowa ba baka baka haɗu gaye ba in baka shan wannan abubuwan. Wannan yana ɗaya daga cikin dalili na biyu da da abin nan. Akwai kuma wani sa'i za ga yaro ba ya yi makaranta ya gama ba aikin yi. babu wani abu wanda zai yi supportin rayuwar shi ya tallafa masa ya tallafa ma rayuwar shi wanda zai tabbata ya ga cewa shi ma ya ya shiga cikin sauran jama'a to wani cikin gurguwan tunani da gurguwan zuciya sai ya fara tunanin kai shi fa abin duniya ya ishe shi tunane tunane sai a ce ai kawai inda irin wannan tunan ne malam maganin su kawai sai ka hada da irin waɗannan kayan mu'amala akwai kamar yadda ce rashin aikin yi da kuma akwai ganganci akwai wanda suke fada a cikin wannan halayya na shaye-shaye ta hanyar ganganci wani wanda shi kawai da ya ga abu zai ga ana shan wane yana sha wane yana sha ni ya ba zan gwada wannan ba ni ma bari in gwada to daga nan sai ki ga an fada a ciki to waɗannan dalilai tare da wasu dalilai da yawa suna taimakawa wurin abuna amma makasudin ginshiki na farko shine tarbiyya idan yaro ya samu tarbiyya insha Allah za ka ga chances ko kuma dai damar a ce ya fada cikin wannan an dage wajen tarbiyyar yaro karatun ilimi na addini ilimi na rayuwa sannan an tsaya a ga cewa lallai an nuna mashi tarbiyya da kuma ga daman shi ga hagun shi ga abin da ya kamata yi ga wanda bai kamata ba sai mun rungume wato child care a nan bangaren mu kulawa a ba yara kulawa yawa a ba yara kulawa isasshe domin zamani ya canza da ne za ka haifi yaro ka sake shi da safe ko da mai fita kawai garka ya ta wasanni da sauran yara to Allah kawo wani zamani wanda yake very challenging mai kalubale wanda dole sai ka tsaya ka sa ido to kafin mu zo wala Allah ka fara ka mana maslaha kafin mu zo ga maslaha bari mu je da kakakin rundunar yan sanda Malam Abdullahi Haruna Kyawa ka je abin da muke tattaunawa Malam Mustapha Yahuza Umar ya yi magana bangaren su na sha hanawa dakile sha da amfani da shiga da fita na miyagun kwayoyi. To mun san kuma masu ɓacen waya ku ne kuke mu'amala da su. Kuma Malam Mustapha ya ce shi ɓacen wayan ma ba zai yiwu ba sai an je an fita hayyaci. To ba san daga ɓangaren kuma na 'yan sanda shin a irin yara da aka kakkama matasa akan irin wannan laifi. Me aka hango da yake sa su har su shiga wannan hali?
to a'udhu billahi salil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kusan duk abin da zan yi bayani akai malam mustafa ya gama bayani akan su to ba za ka rasa ba eh tabbas idan muka duba yanayin aikata laifuka musamman manyan laifuka da ake aikatawa a jihar Kano manyan laifuka kama daga fashi da makami garkuwa da mutane in na ce fashi da makami fa ba wanda ake amfani da bindiga AK47 ko pistol ba a har yan kwacen waya duka fashi suke yi da makami duka rukunin ɗaya ne garkuwa da mutane da kuma harka ta cin zarafin maza ko mata ko faɗe da sauransu duk mafi yawancin wanda muka fi samu da waɗannan aikata laifuka matasa ne a bincike da muka gudanar yawanci a cikin waɗanda suke aikata duk waɗannan laifuka ba iya manyan ba har ƙananan laifuka sama da kashi tamanin a ciki matasa ne haka zalika kuma sama da kashi tamanin a ciki gaba ɗaya ma 'yan shaye-shaye ne wato wanda suke ta'ammali da irin waɗannan miyagun kwayoyi daga tambayoyi da muka yi musu duk da ke cewa akwai bincike da muka gudanar wato research kenan da muka yi tun daga farkon matsalar har ƙarshe mun lissafo komai mun gani to daga bincike da muka yi da kansu suke faɗa mana muka ce wai me yasa kuke shan wani abu ne in kun sha me take sa ku wani ya ce ai wanda suka fi sha akwai taba ta wiwi ita ce suka fi sha mafi a kashen ɗari na waɗanda muke kamawa sama da kashen casa'in suna shan tabar wiwi haka zalika kuma suna shan sauran ƙwayoyi wasu kwayoyin da suke sha ba sa shan su ma bisa ka'ida suna sha ne da yawa kamar ki dauki akwai wata na sama da Mustapha a layin sa ne akwai wata fara da ake ce mata exol da yawa in muka same su a cikin yanayin a bige din muke musu tambayoyi lokacin suna bige sannan kuma in sun dawo hayyacin su muke musu tambayoyi da muka samu wani muke cewa wai wannan ita me take sa ne yace ai wannan farar idan ka sha ta tana sa dake zuciya sun ce me da ke zuciya kuma ya ce ai da ke zuciya ba tsoro kenan ko me zaka iya aikatawa na ce kamar me ya ce idan ka sha wannan zaka yi daukar makami ka sari mutum zaka yi tsallaka gidajen mutane to daga jin abubuwan zaki ga cewa gaba ɗaya wannan shaye shaye shi ke jawo wa umul aba'isin kwacen waya lokacin da suke amfani da makamin ba ma sa kallon gaban su kawai dai abin da suke so ka ba su yan baka ba su ba sai maka illa mun tambayi wani ita me take sa wannan farar wani ya ce tab ai ita wannan farar in ka sha ba abin da ba za ka gani ba za ka iya ganin aljini har bala in kika ji abin da suke faɗa to kwata-kwata abin yayi nisa yayi nisa to yawanci zaki ga cewa idan aka yi maganin kwaya wannan ta'ammali da miyagun kwayoyi to kusan duka laifukan ma an yi maganin su a a jihar Kano muna da kananan hukumomi guda 44 a wannan kananan hukumomin kowace karamar hukuma ko kowane nau'i na kananan hukumomin akwai laifukan da aka fi aikatawa harka ta shaye-shaye da daba da kwacen waya ta fi yawa a ƙananan hukumomi da muke da su guda takwas a cikin ƙwaryar birni. Akwai a sauran ƙananan hukumomin amma na nan a nan hedikwatar take a cikin ƙananan hukumomin nan guda takwas da suke cikin birni. Ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai da suke kan iyaka iyakar mu da jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa da jihar Bauchi. Nan laifukan da aka fi aikatawa su ne fashi da makami garkuwa da mutane sannan kuma ƙananan hukumi goma sha tara da suke tsakiya su ba a birni ba su ba a kan iyaka ba laifukan da aka fi aikata shine yawanci faɗace faɗace na cikin gida faɗan kishiya da kishiya faɗan miji da mata faɗan wa da ƙawa kani yanzu haka ma na tsaya ne na ɗan ban ɗan ƙarso da wuri ba saboda wani ƙorafi na gida ɗaya tsakanin wa da ƙani da ya kashe ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi zaki ga cewa ko ina akwai matsala inda tafi duk da yake cewa su ma waɗancan wuraren fa akwai ta'ammali da miyagun ƙwayoyi waɗancan yawancin kika je waɗanda suke garkuwa da mutanen nan su je su fashi su tara hanya sai sun gama shan kayan mayan kafin su fita to matsala ce babba duk da malam Mustapha yayi dogon bayani har yaya ma za a yi maganin abin duk ya faɗa na farko ba laifi ba kowa ne na ɗaya ba a farko zai ga mutane kowa tunanin sai ya ce ai laifin gwamnati ne laifin gwamnati ne iyaye fa su ne na farko iyaye malam Mustapha ya gama faɗa dama ba zan yi magana ba saboda naji ya gama ya gama to bayan iyaye akwai abin da ake cewa abokai abokai eh peer group influence abokanai yawanci zaki ga abokanai su suke jan ra'ayi ra'ayin abokanansu wasu kuma wuri idan wurin da kake yanayin ana siyarwa a wurin ana shan da akwai yanayin mutum zai iya faɗa a cikin wannan halin bayan wurin sannan kuma gata gata ba ya ko wanda in gata ya musu yawa ai ba su da mafaɗi za ki ga su ne zuwa shan kwaya su ne siyan wannan kodin da sauransu eh wani a gidansu ne ma ake bashi kuɗin da zai fita ya siyo kodin din ma ya raba abokanansa in kika duba waɗannan abubuwan za ki ga cewa mu da kanmu muna da hanyar da za mu bi mu magani wannan abu yau aka ce kawai an sa jami'an tsaro ai yan sanda ba su aiki an kwace wayar wancan an sa ruwan can to kullun kama su muke ba ma boyewa an mun kamo mun tattaro idan muka tara wanda muka ga abin fa dila ne to dama akwai waɗanda su bangaren su daban ne na bincike ne sai mu tattara su mu tura hukumar NDLEA wato masu kula da wannan bangaren kenan ko kuma idan kwayoyi muka kama wanda ake amfani da su marasa kyau ne ake shigo mana su wanda yanzu nan ma yau din nan akwai tirela guda da muka kama na magani marasa kyau wanda ana nan an shigo shigo da su daga wata jihar duka ba su da kyau a haka ake kawo mana nan garin a zo a raba mai ta sha mutumin malaria tana damunsa yau ya sha gobe ya sha ba magani to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin rukuni na kwaya duk yake cewa su wannan suna cutar da mutane ne amma gaba ɗaya dai wani abubuwan da yake faruwa kenan wanda jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu duk inda muka samu rahoto lungu da sako inda ake sayar da wannan kwayar muna bibiya muna kama sannan waɗanda suke sha ma ba wai ɓoye su muke muna fito da su kuna ganin su akwai wanda ya ce wai me kuke musu ne in sun zo kawai sai su ta gaya muku ai mun yi kaza mun yi kaza muka ce ai ba duka ba zagi yawancin lokacin da muke tambaye su suna cikin mayan ba sa ƙarya in ka kama su a cikin mayan nan ya aka yi ne zaka ji ya ce wallahi mun je da abokanai na ba wai ina ina dan gwadawa ne ba to alhamdulillahi idan yan sanda ta kasa reshen jihar kano a karkashin jagorancin cp samaila sha'ibu duka ya fesa ya riga ya ja hankalin kowanne dpo da suke aiki a wannan jiha akan cewa to ba zama awa 24 din da aka saba ta gari suna nan musamman yan daba nan da yan kwacen waya ai ta bin su ana da su ya ce kawai mu koma farauta subhanallah ba kawai mu cire uniform a na gane idar rigar dai koma farauta na wayannan yan daba da masu ta'amali da miyagun kwayoyi to alhamdulillah kowane lokaci muna ƙara samun nasara da wuraren da in sun fito ya zama kamar hedikwatan su na kwacen waya ke dauki kamar dan agundi kan titin state road yanzu akwai wanda ya kira mu ya ce wallahi abin ya bashi mamaki ya zo da dare ce ai yana tunanin yadda ya ga gurin ma in ya aje wayarsa to za a kwana ma zai zo ya dauke ta a wurin saboda al'umma suna ba da haɗin kai ai da shiru ake ne da mutum tsoro yake in ya ga dan wane da dan wane suna wannan harkar tsoro yake kare fada su amma yanzu fada suke da kansu ma fitowa suke suna kawo mana su suna mika mana su idan aka ce za mu shiru ai akwai matsala abin za a yi ta yi ne za mu ta kamawa mu kai abin nan yau din nan eh yau din nan kwamishinan yan sanda ya kai ziyara ya kai wa babban chief joji na jihar Kano ziyara an ƙara zama sosai to alhamdulillah ba sai na faɗi ma wai abin da aka yi da su a dama ba idan mutum ya ce wai ba zai daina wannan abin ba to ba shakka in ka ce mutane ba za su zauna lafiya ba za ka zo ka sayar da kwaya ko za ka ɗau wani fate-fate barandami da wani abu ka ce za ka yi daba mu fa ba yadda za mu riƙe bindiga mu bar mutum
in an riƙe sai an ɗau sai an yi amfani da ita za ka riƙe wani wuka ko wani barandami ka ce za ka tankari mai bindiga mu kyale ka mu da bindiga ba zai a to ai doka ta ba mu dama za mu kare lafiya da dukiyar al'umma duk wanda ya dage wani fate-fate fatanya barandami ko wani tsitaka ko musalla ya ce zai cutar da mutane to a shirye muke tsaf mu fa za mu yi amfani da waɗannan kayan eh ba an bamu ne kawai muna ado da su ko gama muna rike bindiga ba duka bindigogin nan da ake bamu da wannan kulken ana bamu shi ne fa don mu kare lafiya da dukiyar al'umma to alhamdulillah insha Allah za mu ci gaba da yi akan haka muka yi kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa an samu tsafta a wannan jiha ta Kano.
Allah tabbatar. Mai saro hasken matasa kuke sauraro kai tsaye daga tashar gidan rediyon Express gaskiya dukin karfe shiri wanda gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku shiri na matasa don matasa haɗin gwiwa da Yospis da CHR wato kungiyar bincike da kula da lafiyar al'umma. da kuma kungiya ta yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma al'amura da suke addabar matasa suke ci musu to da ƙwarya a ƙwarya muke tattaunawa a wannan shiri wanda kuma muke tare da malam mustapha yahuza umar daga hukumar yaƙi da fatauci da sha da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi sannan kuma kakakin rundunar 'yan sanda malam abdullahi haruna kyawa shine a daidai wani lokaci ya ga mai mana bayani ya face waɗannan makamai da kulaki da suke yawo da shi ba na kwalliya ba ne domin su kare dukiya da rayuwar al'umma ne za mu je a maji ta bakin domin shirin hasken matasa kamar na faɗa a farko ya fita ya je akan wannan matsala ta kwacen waya da shi wannan shaye-shaye an tattauna da matasa mun ji daga bakin mutum ɗaya biyu irin suna su ra'ayin a game da irin dalilai da kuma wataƙila me yasa waɗannan abubuwa suke faruwa idan muka dawo sai mu saurari malam matashi malam aminu isyaku sai mu ji daga bakinsa shin su kuma ta ɓangaren matasa ya abin yake za mu je mu ji waɗannan muryoyi sannan mu ɗauki saƙonmu guda ɗaya na wannan shiri domin mutane su ƙara saurara kuma su ƙara bibiyar wannan shiri na hasken matasa.
eh matsalolin da ya sa matasa suke kwacen waya rashin aiki za ki ga matasa sun gama makaranta yaro zai gama secondary school kafin ma a ce ya juya ya fara university ko makarantar gaba da secondary za ki ga ko gidansu akwai wani matsala a kasa sponsorin karatun shi abu na farko kenan ko kuma ya samu wani tawili ne a cikin jarabawa da ya gama gaskiya dalilin da ya sa matasa yanzu suke kwacen waya shine ba komai ba sai dai rashin aikin yi musamman ma yan shaye-shaye ko yan daba su ne kin gani ba sa sana'a ba sa zuwa makaranta wannan shine dalilin da ya sa suke a kwacen waya a gani na abin da yake haifar da kwacen waya gaskiya rashin tsaro ne da rashin rashin aikin yi shine dan da da akwai tsaro da su wa'annan yaran ma ba za su samu damar da za su wannan kwacin waya ba kuma da da aikin yi to wani ba zai tsinci kansa a cikin wannan tsarin ba
dalilin da ya sa matasa suke shaye-shaye abubuwa ne da yawa na farko wanda ya kamata a fara yin duba da shi tarbiya na biyu shi wannan yaro da suwa yake tare na uku fifiko ko a yan uwansa ko kuma dai a wani abu na rayuwa rashin mafaɗa zan ce miki ne saboda in yayin society ya riga ɓace kowa ya taso shaye-shaye wa ina za ka shaye-shaye kuma da rashin samun abin da za ka yi kama alal misali rashin ilimin addini rashin ilimin zamani abin da ya ja ra'ayi na ko in ce ja hankali na zuwa wannan rayuwa abubuwa ne mar zan ce daya zuwa biyu na farko har ga Allah abokai ne na biyu gwangwanin makaranta da muke a lokacin da muke secondary su a gane
to mun ji waɗannan muryoyi wanda aka tafi maganar bacen waya Uh, ya ce rashin aikin yi rashin tsaro an ce rashin tsaro na ga wala abla ya yi dariya ina ga watakila akwai abin da zai kara a nan gura amma kafin ya magana uh, akwai magana rashin aikin yi sannan kuma maganar shaye-shaye an ci rashin tarbiyya rashin mafaɗi an kuma samu mutum ɗaya wanda shi shayen shan yake yi kuma ya ce abin da ya kawo abokai su suka sashi a wannan hanya kuma ta dalilin wata ilaha gwangwanin makaranta wato bai zama a makaranta za a ba abokai a tafi sharholiya wanda da ƙarshe tsinci kansa a cikin wannan hali za mu karɓi saƙo na wannan shiri idan muka dawo mala aminu ka shirya ta kan za mu fara
kalubalen zamani ya yi wa matasa da baibayi ta fuskar hanyar lafiya ilimi cin zarafi rashin samun ci gaba tattalin arziki musamman rashin aikin yi rashin ruwa tsaftar jiki ta muhalli rashin kwanciyar hankali ga rashin tsaro ina mafita hasken matasa hasken matasa eh hasken matasa shiri ne da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amuran da ke ciwo matasa ciwa kwarya wato yasu za ta kawo muku kai tsaye daga tashar Express Radio a zangon FM na mita 90.3 a duk ranar Laraba da misalin karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi na yammaci.
Wani gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku hasken matasa.
Gaskiya ne hasken matasa. To Malam Aminu Isiyaku matashi a cikin wannan shiri na hasken matasa. Kaji abin da Malam Mustapha Yahuza Umar ya faɗa. Kaji abin da kakakin rundunar 'yan sanda Malam Abdullahi Haruna Kyawa ya faɗa. Shin ka kuma ji abin da wasu daga cikin matasa da aka tattauna da su a waje suka faɗa ta ɓangaren kuma matasa shin ya al'amarin yake me ya kawo matasa suke kwacen waya me ya kawo su mata ko da ke aku fara da shaye-shaye tun dama kowa ya yarda cewa shaye-shaye ke addasawa me ya kawo ake shaye-shaye me ya kawo ake kwacen waya har abin yake nema ya fi karfin ko kuma ce gagar kundila in ji bahaushe.
to jama'a salamu alaikum amin wa alaikum assalam da ku a cikin wannan zango na hasken matasa wa gaskiya abin da yake kawo irin kamar shaye-shaye da farko akwai sakacin iyaye sakacin iyaye shine babban jagora wajen kawo shaye-shaye a cikin gida za ka ga cewar akwai mutum ɗaya wanda yake sha akwai kuma wani wanda baya sha sai ka ga a cikin a gidan an fifita wanda baya sha da wanda yake sha kuma wannan abin da ake yi kuskure ne babba shi wannan wanda yake sha zai ga cewar a gida kashi ana fifita shi wanda baya sha ne ba a fifita kuma shi wanda yake sha shi ya kamata a ce iyaye su janyo jiki saboda janyo shi a jiki da gaya mai da nasihohi da irin ɗan duwas abubuwa da ake yi wa wancan wanda baya sha shi ma a dinga yi mai to har idan shi iyaye ba sa yi mai irin wannan irin ɗan kyautatawa da suke yi wa ɗan uwan nasa shi ma zai ba zai irin ƙara tunzura shi wajen to kawai ai tunda a gida ma ba a damu da ni ba bari in je su kuma kin san ita tarbiyya ya kamata a ce iyaye su dinga jawo 'ya'yansu kuma su san su waye abokanansu saboda shi aboki da kika gani sai kai shekara ɗaya kana a yi wa ɗanka tarbiyya wallahi a cikin mako guda zai zo ya tarwasa ta saboda a duk lokacin da ka je ka samu aboki wanda shi ma shi yake da irin wannan harkar shaye-shaye yake harkar shaye-shaye to shi kuma ɗanki zai irin shi wannan aboki zai dinga ƙoƙarin shi ma ya dinga jawo shi jiki a misali yanzu idan shi baya sha duk lokacin da suka fita wani guri da ake sha zai kamar irin tun ana ɗan bashi yana ɗan gocewa ana bashi yana gocewa to wata ran fa sai dai ki ga ya tsinci kansa shi kansa irin ya a ya zama kamar irin dan kwaya sosai ko kuma mai shaye-shaye kuma shi shaye-shaye shine yake hassada kwacen waya saboda kin kawai kin ga kamar kwacen waya ni ya faru a kaina an kwace maka a ba kwace ba ai to akwai lokacin da na je gidan mahaifiyata a gadon kaya sai na fito ta wurin liga da bayan magari kin san dan duhu ya ina fitowa na tsallaka titi ina jiran mai adaidaita sau kawai sai na ga wasu mutum uku sun fito sun tuwo suna tafiya a bakin titi sai na gaɗe ya tsallaka titi ina juyawa sai na ji jiki na irin yayi alama ban yarda da su ba kawai sai da na dan dake tun da wayi ne ma namiji gaskiya ne bayan na dan dake din nan ina dan tsayawa kawai sai na ga suna tunkaro ne sai na gaɗe yana dan kokarin ko zai dauko ko makami kawai sai na irin kawai sai na juya kawai sai na ya nake tafiya irin dan kan step din nan nake kawai ya naga shida biyu da sai na ƙara sauri sai naga shida biyu da sai na ƙara sauri kawai to kin sa akwai sawanci ne so sai ka felle yawa da daga su ma suka daga suka biyo ni suna barawo barawo barawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ta nan suka biyo ni ɗaya biyo ni ta sama biyu ta ƙasa suna barawo ni ba ni ba wai irin wasu kwace mun aya tashin hankali ba wani ya kuma a ciwo ni a zon ko barawo ne ko kuma wani daga can ya zo zo ya make ni to ni shine babban tashin hankali na to Allah da da ikon Allah na dan samu na fita ina fita sai na ga wani mai lafiya ko ne mai kawai yana tsaya kawai sai na shiga na ce mu je shi abin ya bashi mamaki to amma na ce mu je bai yi mun magana ba kawai muna cikin tafiya sai da muka zo daidai zoran ya ga daidai wajen yan sanda ne eh sai ya bawan Allah baka gaya min inda zaka je ba na ce kai dai bari na ce wallahi sai na gaya mai duk labarin abin da ya faru sai ce to wallahi haka suke sai suna ɗauko mi a daidaita sau ma in suka zo daidai gurin sai su ce za su sauka suna sauka kawai sai su zara makami in suka zara makami sai su ce ya iya cinikin da mai a daidaita sauye sai ya ba su ake yi suke tattara su ba su yasa in dai suka ɗauko mutum ya ce musu na in dai ba sun ga irin mutum ne kamulalle ba to ba sa yadda irin sai da ke ta gaya mun na ce to ka gani bayan haka so biyu abin ya faru da ni akwai lokacin kisan masoya kan je kan shira ba na mai ka yi a harka ce ta matasa da ba yawa an je a soye ranar wata laraba rana ita yau to na je bayan na je shira kin san in ka je irin budurwa za ta dan rako ka kan hanya au to na ka je lafiya a ai ta kafu ai biyu take yi akwai na Allah ya sauke ka lafiya to akwai bayan kun rabu sai ai maka Allah ya sauke ce mun Allah ya sauke ka lafiya to to akwai kuma in na je gida da fatan ka je gida lafiya masha Allah bayan ta dan yi mun wannan test din ina cikin tafiya sai na dan dauko wayar ina haskawa kin san abun mai ina jin daɗi a raina kawai sai na ga wasu su biyu sun tawo a babur su biyu sai suka shige ni sai ɗaya sai je sai ai na ga dan saukar da ɗaya a kan hanya a daidai wata yar duhuwa yau kuma ya yi can nesa sai na ga ya tsaya to su ma wallahi inda irin wannan abun zai faru ina ji a jiki sai dan ji irin ba daɗi to a ina cikin tafiya kawai sai ina shige wannan mai duhun sai na ga ya kawo ya wabci hannu na ji wabci wabci da ni haka muna kici kici da shi yana kokarin ya kawo makami sai na sa kafata na taka shi to bayan na taka shi sai ya faɗi ina cewa barawa shi wani mutum ya fito sai ce lafiya sai na ce wallahi wannan ne suka zo za su kwace min waya sai ce to wallahi haka suke ku dinga hankula ku dinga hankali da su ku daina ɗauko manyan wayoyin ku in za ka to ka samu yar mai tsili tsilin wadda kuwa an kwace sai dai kai wahalar su waye a haka abun mamaki na da ci sun rabu da ni dan kin ga ko wani ciwo kin ga wannan ciwo wallahi a wannan lokacin bayan na hau na ina tafiya ina gaya mai adere ta sau abin da ya faru shi kansa sai bai adai da ta so ya ce ai kuskure ne ka biyo ta nan layin ka dinga ɗaukan waya ka ci sa'a ma ka ci ba su zo sun zagaye ka ba sun kwace ma waya to aka yi muna tafiya kawai sai na ga wani ya to su biyu sai suka ƙara tuwa a babur daidai wajen a aba nan wajen kofa ɗagunki kawai sai na ga sun to yu sai na ga an kawo mun wabta kici kici fa na samu na wabce nan ma kana cikin adaidaita sau ina cikin adaidaita sau wani amina kaga ta kanka mai je sai sau su in tsaya su a kofar da gundi a kai kai da ka ba su kwaci wayar ba ka tsira kuma kana a bisu eh to ai in aka bi su in dai na kama su a nan gurin to ai a kin san A gida kama kake.
a kofar da gundi To.
muna da wata kungiya gyara kayanka To.
wanda suke da haɗin gwiwa da yan sanda da antidaba Mm.
su wannan kungiyar gaskiya suna ba da gudunmawa fiye da yadda yake tunani Mm.
yanzu a kofar da gundi da akwai dandali ne irin na mashaya to amma kuma abin da zai baki mamaki fa a cikin kaso goma bai fi kaso uku ne yan unguwa ba duk baki ne duk baki ne zuwa suke yi to su wai wannan gurin ya zama musu kamar dandali tun yan unguwa irin ba su irin waye da irin ya ta ya za a yi magance waɗannan ga yara sai baki su zo za ki ga a misali idan aka kama mutum goma idan aka zo kamar za a nuna akwai ba a daɗe da wani kame a ƙofar ɗagundi ba gaskiya alhamdulillah mun ji daɗin kaman nan sosai to amma abin da zai baki mamaki ai ga waɗanda za ku yi wa a ranke daɗe muna godiya to gaskiya mun ji daɗin wannan Eh.
saboda za ki ga cewar a cikin kaso goma wallahi kaso bakwai bayan ɗan a gundu ba ne
mun gode kwarai malam aminu isyaku domin an koma kuma yanzu magana yan rashin kirkin kofar da agundi amma dai suna ɗaya daga cikin su ma matasanmu na jihar kano wanda kuma ake ƙoƙarin cewar halayen su su gyaru masu rarrauka da amanta shirin hasken matasa kai tsaye daga ɗakin mana da shirye daga nan tashar Express FM kuma kuna sauraron mu kai tsaye a shafin Express Radio Nigeria da kuma shafin shugabar uh, Yospace wato uh, babbar darakta ta wannan kungiya ta Yospace wato Idi Zainab Nasir Ahmad uh, shi ma shafinta ana kallon mu kai tsaye a cikin wannan shiri baya ga shi shafin gidan Radio Express na Express Radio Nigeria kuma na san al'ummar jihar Kano da kewaye su ma suna tare da mu kuma suna sauraro. Kafin mu je ga masu sauraro da kuma ma- eh, waɗanda suke jin mu da kallon mu a Facebook. Malam Mustapha, ka yi magana tarbiyya. Malam Abdullahi Kyawu ya yi magana tarbiyya. Matashi da ya fara buɗe baki abin da ya fara magana tarbiyya. waɗanda muka jiya a waje suka fara magana sun yi maganar tarbiyya duk da cewa an yi maganar rashin aikin yi rashin tsaro rashin waye rashin amma dai tarbiyyar nan ita ce ta fara fitowa fili shin wani irin kira za a yi ku shawara ga iyaye akan harkar tarbiyya
to eh, shawara da wato su harka na wannan shaye-shaye in aka fuskanci magance su akwai gudunmuwa ta iyaye akwai kuma gudunmuwa wadda al'umma gaba ɗaya za su bada Mm.
Eh, kowane bangare akwai nashi muhimmanci kuma ina ganin sai waɗannan bangarori sun haɗu wuri guda ne za a samu a- a- a samu nasara Mm.
kira ga iyaye da zan yi shine kamar yadda na faɗi da farko iyaye mu mu mai da hankali kwarai da gaske ba wai an ce ba a kulawa da tarbiyyar yara ba Mm.
amma mu ƙara zam- zamma lokaci ya wuce da za mu saki yara haka barkatai Mm.
su tafi duk inda suke so su yi mu'amala da duk wanda suke so Mm.
to zamani ya canza ba irin da bane da akan wannan lafiya lau amma yanzu wannan zamanin ya wuce Mm.
kira na biyu da zan yi shi kamar yadda na ce na al'umma ne Mm.
kamar yadda kiyawa ya magana da farko Mm.
wato al'umma sai sun mai da al'amura na tsaro Mm.
harkarsu Nasu.
harkarsu ce kamar yadda ka san sai sun ɗauki abun aka Mhm.
ba a ce abin ma jami'an tsaro ba a'a ai yan sanda na nan ai a yan drugs na nan Mm.
a kowa ya shigo jama'a ƙasa a taro a taimaka ma kowa da irin gudunmuwar da zai bada kiyawaye bayanin a, yadda mutane suke bada haɗin kai kuma yanzu al'amura a wasu wurare kamar su tattaro da sauransu an samu saukin Mm.
a, a, kwacen waya Mm.
mu ma haka shi yasa ka ga a nan ha- hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi a nan jihar kano karkashin jagorancin malam isa likita muhammad fsi Mm.
shi ma ya ce to mu jawo al'umma ciki wato abinda rawar da muke son mutane su ƙara takawa shine ta wajen wayar da kan al'umma jama'a su hito irin kamfen kamfen nan da ake yi Mm.
a fita kasuwanni a jawo um, shugabanni Mm.
da sauransu a taro a haɗa kai Mm.
ta nan ne a rika lakca da bita samina da sauransu ta nan ne wanda shi bai riga ya fara shan ah, Miyagun ƙwayoyi.
ƙwayoyin ba an ce gyara kayan ka ya fi sauke mura ba kaga da- daga yau an zannar da shi kaji a rediyo kaji kamar yadda muke zanna a nan kafofin watsa labarai da lakcoci da tarurruka ana nuna ma al'umma da sauran matasa musamman cewa to gafa illan waɗannan abubuwa kaga ta nan wanda bai riga ya fara ba da ce to wani al'amari fa ba abin alheri ba ne Gaskiya ne.
wanda kuma bai nisa cikin harkar ba Mm.
a shawo kan shi ya yi kwana Gaskiya ne.
to wanda kuma ya riga ya nisa akwai kamar da kika ce wuraren gyaran hali Mm.
iyaye su mai da hankali wanda suka san cewa ɗansu ya yi nisa cikin wannan harka akwai eh, bangare da ake warewa Mm.
wanda za a aje kangararrun yara Mm.
a kula da su akwai likitoci da kuma sauran jami'ai waɗanda su harka su ce ganin yaro ya zauna wuri an killace shi Mm.
a raba shi da waɗannan mugan abokai na Okay.
watanni Mm, da mm.
sauransu har a hankali a hankali wannan abu da ke damun shi na ya sha ya sha ya sha ya sha Mm.
har ya rabu da shi tare da taimakon magunguna da addu'a to insha Allah sai ka ga mun abu na amma tabbas tarbiyya ita ce kashin bayan komai kamar da kiyawa ya bayani To, mun ita ce gode kashin kwarai.
baya wajen wannan al'amari Mun gode kwarai Malam Mustapha. Idan na arba kinka maganar da kai ta cewar a, al'umma sai ta yi dakon wannan yaƙi da sai ya nuna sai ya tunasar mu da cewa shi kansa wannan shirin na hasken matasa dalilin da ya rayu ya shigo ya aka haife shi yanzu aka fara renon shi shine wannan matsala ta kwacen waya wanda ya ɗauki kawo nauyin kawo na ba lalle ya so na ba da labari ba amma zan bayar gaskiya wannan shi ya jawo hankalinsa domin a asasa wannan shiri ya shigo gari daga ba a jihar yake aiki ba yana wata jihar ya zo gari kano lokacin sallah duk inda za su yi a gari sai a ce shi kuma mutum ne mai ta'amali da waya sosai gaskiya sai ka "Ah, wayarka wayarka in ka ɓoye wayarka ka ɓoye wayarka ba rabi yana ce masa ka ɓoye wayarka dakta ka ɓoye ita wai menene ni za a dame ni in rika ɓoye waya ne na menene ne waya ba zan yi amfani da wayata ba ni da wayata ce mm yanzu akan wannan wayar yan kwacen waya yanzu nan sai su yi wa motar nan lahani kai ma su yi maka kila ni ma su yi mana ko su yi wani da yake gefe to shine ya je ya zauna ya haɗa al'umma mutane da ake tunanin za a yi tunani iri ɗaya aka yi haifo aka haifo wannan shirin na hasken matasa shin a irin tasa gudunmawa ga al'ummar jihar kano wajen ganin cewa an yi yaƙi da wannan tare da fatan kamar wannan wani tubali ya saka ga cewar wasu ma za su yi sha'awa su shigo a yi tafiya da su ba da gudunmawa a yi tafiya da su wajen wayar da kan matasa da kuma jan hankalinsu. Ah, Malam Abdullahi, ka ji abin da Malam Mustapha ya magana a kai. Ah, na san cewar ila za mu iya samun hasashe na a'a ila kuwa mutum nawa aka kama a'a mutum nawa aka yi wa lahani a'a ya ta kasance ga bangaren kwacen waya sannan kuma kamar daga irin bayanan da ka bayar wanda ka ce kusa malam Mustapha duk ya riga ya yi mu ji wata hanya za a bullowa wajen ganin cewar an dakile wannan matsala baya ga maganar iyaye da kuma al'umma da malam Mustapha ya yi.
to alhamdulillah kowace al'umma akwai matsala na tsaro da yake damunta Haka.
duk da yake cewa irin abubuwan da suke faruwa a ƙasa Mm.
sai dai mu gode Allah a jihar Kano Alhamdulillah.
ana zaune a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya Mm.
tabbas ba wai mun yi wasa bane da Mm.
yadda muke gudanar da aikinmu kowane lokaci a tsaye muke don ganin cewa mun tabbatar da an zauna lafiya a wannan jiha Mm.
daga january Mm.
watan ɗaya na wannan shekara ta 2021 Mm.
zuwa wannan lokaci Mm.
mun kama irin waɗannan 'yan daba ɗin Mm.
guda 650 Mm.
mun same su da makamai daban-daban guda 750 kama daga wukake fate-fate ban zo da sunan bane da zan taho da su lokaci kuma bai ba Me da- da kin fate-fate?
gan- wani dogon wani dogon abu ne shi ba takwabi ba zaki ga wani ma yafi mutum tsayi Inna lillahi.
ina ga wannan ko dabba ma ba za ka fara cewa za ka Tunkara da shi ai ko ba.
giwa kace za ka yi amfani da ita a jikinta ai ka cutar da ita Inna lillahi. wa bayan inna ilaihi fate-fate akwai tsitaka Mm, kin san tsitaka saboda ana kitso Mm.
akwai adda to babbar eh babbar Mm.
irin doguwan nan karfe ne sai a feke shi Mm.
akwai adda akwai almakashi akwai barandami sannan kuma waɗannan abubuwa da kike gani in kika ga wani makamin sai kiga wuka ce amma saman sai a feke shi ya zama tsitaka Mm.
bangare ɗaya wuka Mm.
bangare ɗaya a yi masa wani zarta zarto saman kuma a yi maka tafi kana kallon amma za ka tsorata Mm.
to irin waɗannan abubuwan mun zauna da waɗanda suke kera waɗannan abubuwan shugabannin nasu kuma shi na yasa an kira su a ofis an zauna da su makera ke makera shugabannin nasu akan cewa su ja hankalin magoya bayan su irin wannan abubuwa da suke Kera.
kerawa bai yi kama da wukar da za a yanka albasa ba ko wukar da za a yanka sa ba wannan kwata-kwata ma ba ta cikin al'adunmu Mm.
ana yi ne suna siya domin su cutar da mutane Mm.
saboda haka duk faɗan daba ɗin da muka kama da wata wuka ko wani tsitaka Mhm.
ya nuna mana mutumin da ya Mhm.
to shi ma ya Shi ma ya taimaka da shiga.
shigo hannu wanda alhamdulillahi sun ba mu goyon baya sannan masu saye da siyarwa na waya Mm.
saboda in an kwaci wayar dole Yawwa.
sai dai a sai da ita Mhm.
Ba- bayan an gana da shugabannin nasu mun kirawo mutane 150 a Mm.
kasuwanni manyan kasuwanni da muke da su akwai kasuwa ta farm center Mm.
akwai ta jawala da sauransu Mm, saboda mm.
yawanci mukan kakkama Mm.
ana siyan kayan sata ko a siyar din Mm.
mun zauna kuma da su- wayoyin akwai abin da ake bibiyar su ai eh wani ai mu ba sai mun faɗa ba ta ko ina ma mu muna samu mun zauna da su mun ji hankalin su akan cewa su kiyaye siye da siyarwa na kayan sata duk wanda aka kama ba daga masa kafa za a yi ba za a yi abin da ya kamata to ta kowane bangare mun zauna da al'umma har shugabannin yan daba din Mm.
eh asalin wanda suka yi suka yi ritaya sun yi Mm.
dabar da Mm.
sun san da wai aka ce da dan gari kan ci Akan gari ci gari.
Eh, sun yi dabar da suka Yanzu zo sun suka daina daina.
an san su Mm.
so su ma mun jawo su ciki su suke nuna wuraren da komai da komai inda wayannan yan daba suke inda ake sayar da kayan mayan gaba daya Mm.
to mun samu wayoyi Mm.
wanda aka kwata ko in ce wanda aka fashe su guda 372 Mm.
sim card da muka samu wasu an yi amfani da su wajen aikata laifi wasu kuma na wayoyin mutane Mm.
mun samu guda 700 da goma sha takwas Mm.
a dai sau da muka kama Mm-mm.
a wannan lokaci wanda ake amfani da su Mm.
wajen kwacen waya mun samu a dai sau guda 41 babura wanda suke amfani da babura Mm.
mun samu guda goma sha biyar wanda su ma ana yin amfani da su a ganin cewa an kwaci wayoyin mutane Mm.
sannan irin masu da muka kama 'yan daban nan mun ta bibiya muna kamo inda ake siyar musu da kwaya abin da ba mu mamaki akwai wasu mutane guda biyu da muka kamo kowane lokaci ina misali da su ɗaya a nan kofar gadon kai muka kama ɗansa bayan an kama shi hukumar su malam mustapha sun kama Mm.
mahaifin Mm.
to da ya sa an kama mahaifin sai ya kokari ya dauki wani sinki sinki zai fita da shi guda 49 mun dauka ma sinkin biredi ne da muka tare shi sai da muka caje da kansa ya ce ai wiwi ce an kama babansa an kama shi a can saboda haka sun dauka ne za su je su boye kar a zo bincike laifin babansa ya yi yawa da muka tambaye shi wai wannan me ake da shi ya ce ai sana'a babansa kenan shekara ashirin Inna lillahi wa yana sai da inna wiwi a ilaihi cikin unguwa raji'un.
kuma ba mu- ba karamin mutum ba duk da yake unguwan nan yawanci yan unguwa sun sani mutane sun sani ana shigowa baki suna shigowa su sai amma ba wanda ya taɓa faɗa ba a taɓa kama shi ba sai lokacin da suka kama shi dan kuma zai fita da kayan mu kuma muka tare muka abin nan akwai wani principal ko ince headmaster da muka kama a ajin ki wanda yake sai da kwayoyi kala kala idan kika ga kwayoyin da yake siyarwa headmaster ne amma kwayoyi ne gaba ɗaya wanda za su lalata rayuwar matasa shi ma abin ya ba mu mamaki da kansa ya ce wai iya shekara su goma labarin da muka samu ya fi shekara talatin yana yi wai a su sun kasa faɗarsa wai ai ana cewa ma ai tsoronsa ake wai ai ya ma gagari hukuma ne aka bayar da labari ya gagari hukuma aka ce aka tura yan kanka ce kwaban mu suka tattaro shi muka je muka kama shi da irin waɗannan kwayoyin kuma duka kwayoyi ne na maye da kansa ne yake sai ya ɗaga zai ce wannan sunanta kaza ake ce mata in ta in an sha ana buguwa abin ma abin takaici principal na makaranta to abin ya kai fa kamar wanda ya yi tambaya da zai na cewa wai jami'an tsaro abu ne fa sai al'umma sun tashi a tsaye Mm.
in muka naɗe hannu muka ce kawai iya jami'an tsaro ne za su yi maganin wannan laifuka to an ba zai yi ba Mm.
akwai unguwanni a cikin garin Kano din Mm, nan.
mm.
da kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗa Aminu.
wannan matashi ya faɗa mala Aminu Mm.
suna da ƙungiyoyi na unguwa masu ƙarfi Mm.
akwai yan mahadamu gyara Mm.
akwai yan kwamitoci Mm.
akwai yan bijilanti duk inda suka ga wani bakuwar fuska ma unguwa suna tare shi so kin ga in kowa ya tashi a tsaye ya taimaka ba su san cewa kowa dan sanda ne eh warai kuwa kowa ya dan sanda ne na farko ka kare kanka Mm.
in ka kare kanka ka kare unguwarka sannan ka kare yankin da kake Ida- ba fa na ce a je a dinka uniform mutum ya ce IPRO ya shiri ya ce duk yan sanda ne kawai ka tafi gurin tailor ka sai irin wannan kakin ka je ka ce kawai a dinka ba da dai kai ba a in an ce kowa dan sanda ne ana nufin shine ka kula da tsaron kanka ka kiyaye ina kake zuwa ka kiyaye wanda kake mu'amala da su Mm.
haka zalika yaran gidanka muna halin ko in kula akwai wanda in ya bar gidansa tun safe ba zai dawo ba sai dare eh yawanci mutum in ya fita bai san ina ƴaƴansa suke zuwa ba bai san da suwa suke mu'amala ba akwai matar da muka kama ɗanta an kama shi an yi faɗan daba a unguwar sharaɗa sai aka kama shi aka kai shi anti daba yana kulla a can saboda haka sai matar ta je gidan rediyo sai muryar ta muka ji ana cewa wallahi yan sanda ne suka shiga har gidana ɗana yana kwance a gida abinsa suka jefa mana ciya gas suka jawo kafarsa suka jijji masa rauni suka sa shi suka tafi da shi suka kulle shi duk wanda ya ji wannan labari ai ba labari ne mai daɗi ba amma mai hankali mai nazari ya ji an ce mace ta ce wai a shiga har gida a buga mata ciya gas da ita da yayanta a ɗauko a janwo kafar ɗanta a fita da shi to kai ka sa abu ne da yake buƙatar bincike Allah ya taimake mu ni na ji rahoton sai na shiru tun da an riga an yi ba a nemo ya abin yake ba sai ga kira wajen karfe sha biyu zuwa karfe ɗayan dare wani ya kira ne ce da Allah sai ya kira ni yake cewa malam da Allah taimaka min zai ashe ɗalibi na ne na koya masa a wata jami'a sai ke cewa wallahi kaninsa ne aka kama shi an kama kaninsa yana antidaba na ce me ya ce wallahi kawai ya dawo gida mamu ta ce har gida aka zo aka buga musu tiyagas aka ɗauke shi na ce to shikenan da in ji yadda abin ba daɗi kawai sai na ɗauki mota an tafi antidaba ina zuwa sai na kira shi na sa namba na sa ta a hands free sai na kira yayan Ibrahim na ce Ibrahim ya sunan kanin nasa faɗi ya ce Zaharuddin sai na sa a hands free to ina na na kwalla kira ina yan sar duku taso waye Zaharuddin sharada sai Zaharuddin ya fito na ce matso kusa ga waya yayanka ne yake kira ka san Ibrahim ya ce eh yayana ne na ce ga yamar me kai me kai na tambaye shi yana ji sai ya ce gaskiya yan daba ne na kofar na isa suka shigo mana unguwa mu ma muka ɗauki makamanmu muka fita muka tara unguwarmu na ce to da mene me kake sha ya ce ai kawai iya wiwi yake sha da me aka kama ka ya ce ni ma wukata na ɗauko na ce a kana daba kenan ya ce yana yi kawai sai yayan na sai bara ban hakuri dan Allah dan annabi malam kai hakuri ce ba gane ba ba kai kace ga abin da aka kama shi a gida ba yace wallahi tallahi da mamanmu da duk wani a gidan nan tunda mahaifin mu ya rasu ba mu taba sanin yana shaye shaye ba kuma ba mu taɓa sanin yana daba ba to idan kuna zaune a gida in kika je inda muke kama din nan in mun yi kame in kika je za ki ga kamar wata kasuwar mata mata ne suke kawo musu abinci suna gida yaran su ba za su yi laifi ba ana kama ɗanta sai ta ce ai ɗanta a kama yanzu kamar wannan ai ba ma abu ne mai daɗi ba a ce ki je kina kuka wai yan anti daba yan sanda sai shiga har gida ka ce ka gyara zance da aka tambaye shi ya ce gaskiya wai yan daba ne suka shigo musu unguwa su ma suka fita yan dabar unguwa suka tara unguwa ya ce shi bai taba sanin yana shaye-shaye ba bai taba sanin sa da daba ba to idan muka ce wai soyayya zamu nuna ƴaƴanmu ba za mu faɗa musu gaskiya ba ba za mu kula da abin da suke ba to abin haka zai tafi dole fa dole amana ce aka bamu sai mun kula da ita mafi yawancin sakaci daga wurin iyaye ne sakaci wanda yake cewa na jami'an tsaron nan kowa yana da rawar da zai taka to jami'an tsaro aiki zai yi ne ba ku ba mu information ba wannan mutumin da ya shekara ashirin yana sai da wiwi a cikin unguwa kowa ya yi shiru bai faɗa ba to yanzu jami'an tsaron ma gaba ɗaya guda nawa ne amma idan kowa ya zama yan sanda ai zamu ce yanzu me yasa ake zaman lafiya a Kano mutane fa sun dage fa ana ganin akwai kamu da muka yanzu eh yau ba akwai wasu barayin motoci da muka kama mun samu motoci guda shida a hannunsu kuma matasan ne su ma eh matasan ne su ne a'udhu billahi su ne su ne gashi nan su ne
abin ne ya salam ya salam akwai ɗaya a cikinsa sunansa alabukum Iyi suna wani magani ne alabukum mun kama shi da satar mota mun gashi ya ji ya gama gyaran halin halin bai gyaru bai dawo muka ƙara kama shi da satar mota muka kai shi halin bai ƙara dawowa ba yanzu Allah ya taimake mu aka yi mana rahoto na sata kuna zuwa kuka danko alabukum muka danko alabukum abokanan alabukum muka kakkamo motoci shida yanzu suna nan za mu nemi masu su sannan kuma wannan matasa kin san sune matsalar fa a ake a gyara matsalar ai yanzu za mu ji za mu binciken da ya kamata su inna lillahi wa inna alabukun ma sai na gaya miki cewa me da me yake sha ba kina ganin sa ma sunan sa alabukun idan ma gaba ɗaya ya canja kala fuskar sa ta canja kala kina gani kin san kawai ana shaye shaye dama da ya faɗa ya faɗi duk abu ya ce amma iya wiwi yake sha in kin taba su in aka dan takura musu sai su dan saki waya su ce su iyayi wuyi suke sha su ma ba su dama ganin wiwin ma wani abu ne wanda to gashi nan na san malam Mustapha ya san wannan kwayoyin sosai kila ban san ko ya dan taba interview da wanda suka sha
masu sauraro shirin hasken matasa lokaci ya tafi PPRO ya su kwane gaba daya shirin amma za mu ji ta baki Aminu Isiyaku wal Allah su ta bangaren su me suke ganin ya kamata a yi musu domin ka musu mafita akan irin waɗannan matsaloli suke addabar su kafin mu je gare shafin mu na Facebook da kuma waya ko da guda nawa ce dai mu ga iya abin da ya sauka abin da ya rage mana Malam Aminu Isiyaku me kuke ganin ta ina za a kawo muku dauke to gaskiya da dole sai shi kamar shugabanni a misali kamar mai unguwa da wayanda suke da ruwa da tsaki na Mm.
kowa kamar masu kuɗi Mm.
dole su za su yi haɗin gwiwa su tsaya su dinga tallafawa irin matashi kin ga a misali matashi ne zai tashi wai ba shi da naira goma Subhanallah.
kin ga akwai masa Ila bai da aikin yawa yi.
kuma gashi babu aikin yi Subhanallah.
kin ga irin wannan babu abin da ba zai faru idan ya fito ba a misali kai ne kana jin yunwa kuma gashi baka da kusisi kuma ka tashi sannan sai ka zo ka ga akwai wani abokinka shi mai irin wannan harkar shaye-shaye Mm.
shi kuma yana da kuɗi a duk lokacin da zai ɗau wani abu ya dinga baka Mm.
to gaskiya irin wannan ah, za za ka iya tsintar kanka idan zuciyarka mai rauni ce za ka iya tsintar kanka a cikin harkar shaye-shaye to amma har idan mata su wannan masu unguwanni suka ga irin a misali idan wannan matashi ne kuma ga matsalar da take faruwa da shi to sai a dan jawo shi a jiki wanda dan jari za a bashi a bashi jari wanda ya makaranta a ɗauke shi a neman mai wajen da zai dan zauna Mm.
babu yadda za a yi kana samun kuɗi ko kana da sana'a yi kana zuwa kasuwa Mm.
ka yi sha'awar shaye-shaye Allah ya kyauta shaye-shaye na marasa aikin yi mun gode kwarai mala aminu za mu je ga masu sauraro dan mintunan da ya rage mana mu ji hello sala a ya katse wannan layin hello assalamu alaikum
Salam.
yawa Yawa, Malam Alatuka, kuna tare da Balarabe Abba Fashiwar daga nan bayan.
balaraba kai tsaye me bayaninka a cikin shirin Alhamdulillah, ni dan bayan da zan yi a cikin wannan shirin ba dole iyaye sai sun tashi tsaye wajen nuna wa 'ya'ya kowa da kowa ya- 'ya'yan wancan 'ya'yanka ne, 'ya'yan wancan 'ya'yanka ne, amma in dai za ka rike wai 'ya'yanka kaɗai ka ce wai su za ka kula da su. To gaskiya tun daga nan muka samu matsala.
to mun gode kwarai malam balarabe mun gode mun gode a takaita bayani saboda lokaci assalamu alaikum waye akan layin
Yusuf Sofan Sheikh Alhaji Sabari.
to malam yusuf shehu muna jin ka
gaskiya na ji tun daga farko da hukumar wato kula da tsaro na gudunmuwar ka malam yusuf ba mu da lokacin sharhi ya haƙuri to shi kenan yawwa alhamdulillah na gaba daya goyon bayan cewar matasa musamman daman mu ne kalubale da kuma Mm.
in ta gyaru al'umma sun gyaru to tun Mm.
daga kan wato tafiyar mu zuwa wato tashin mu a Mm.
rayuwa sai mu san inda muka dosa don haka Mm.
a kanmu muke da bukatar cewar gyara in wato lokacin da aka ce ice ko kuma da shekara Mm.
yana danye za a tankwasa Mm.
to su ma makwabta akwai nasu gudunmawa musamman na jiki ba abin gori ba ne wancan yana yi dan wancan gidan to su kuma Allah ya kiyaye musu nasu gidan Mm.
goranta wa can gidan to mun gode kwarai malam yusuf to mun gode kwarai mun gode malam yusuf muna da sako a facebook malam wannan kamar yadda wancan ya faɗa ne eh malam balarabe ibrahim sani eh ya ce kada mutane su mai da 'ya'yansu su ne 'ya'ya mhm ya kamata a yi irin yadda ake kamar ɗa na kowa Muhammadu Sani. To bari mu amsa waya kafin ka dubo mana. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
da farko kuna tare da sarkin samarin fulani ya To- naji da ke garin gurin gawa To malam sarkin sa- samarin Fulani me gudunmawar sarkin samari?
mu aikin da ake ake gaya mana cewar ga irin ayyukan da ake gabatarwa wannan ma farin ciki ne a tare da mu Tam.
to mun kun ga cewa irin wannan cewar za a tabbatar da cewa jihar Kano kenan akwai tsaro Mm.
wato ba cewar ana yi a boye ba ma iya gani ba amma yanzu ga PPR shi yanzu yana bayyana duk abubuwan da kusan ake faruwa a yanzu Mm.
za ki ga cewa yana bada gudunmawa idan ya fata alkhairi Allah ya bada ya gida lafiya To mun gode. Assalamu alaikum.
alaikum salam wa rahmatullah Yawwa.
alhamdulillah sunana tun sun iya wato Abdulhaji Adam Ayayi Abdulhadi me gudunmawar ka?
da gudunmawa ta a nan shi ne shawara ce zan ba wa iyaye To.
Ah, in A takaice.
matakar yaro ya- to matakar yaro ya samu kyakkyawan ilimi kuma da ingantacciyar tarbiyya a gurin iyaye to tabbas ko za a same shi a cikin wayancan ba ta garin matasan ba Allah ubangiji ya gyara mu gaba ki daya suna na tafi kuɗi Abdullahi Adam Ayaki To mun gode Jibril. Muhammadu Musa muna da sako? Babu?
Umar wakilin barau Mm.
ya ce fatan alheri Allah ya mai da ku gida lafiya bam tabbas rashin taimakawa matasa da kuma muna furci shine yake haddasa kwacen waya to da miyagun ayyuka to Allah ya shirya eh to ai ba za mu gane ba tunda sakon sa da kila ya biyo mu a daga baya mana bayanin abin da yake nufi masu sauraro duba da yanayin lokaci gaskiya a bakin mu sun suka ne shirin kwarai da gaske shi yasa ba mu da lokaci sosai yadda za mu karbi bayanai amma dai daga abin da muka samu kusan abin da aka faɗa a nan shine abin da yake shigowa daga waje rashin tarbiyya rashin aikin yi zaman kashe wando da kuma a sauran abubuwa makamantan haka rashin cewar ɗana ɗanka ne ɗanki ne ɗanku ne a haɗu gaba ɗaya wajen tarbiyya wannan su da abubuwan da muka hanga su ne matsala Allah yarda kuma shirin zai zo da maslaha bi iznillahi sannan a hankali ana bin mu a cikin shirin a madadin bakinmu da suka kasance tare da mu a ɗakin shirye-shirye malam mustapha haruna afwan malam mustapha yahuza umar muna godiya kwarai da gaske malam aminu isiyaku muna godiya kwarai da gaske malam abdullahi haruna kyawu muna godiya kwarai da gaske akwai yan uwana waɗanda abokan tafiya wannan shiri ne da kuma yan uwana abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku kamar yadda kuke saurari ba zan iya lissafo sunan kwa da kwa ba a bala alfanda muka kasance tare da shi nafisa murtala ahmad a madadin wanda ya dauki nauyin wannan shiri a gidauniyar aminu magashi garba da kuma su kansu gidan radio express ke cewa assalamu alaikum mu kasance sati na gaba inda za mu tattauna akan rashin aikin yi tasirinsa a rayuwar matasa assalamu alaikum sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma chr da haɗin haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya da cututtuka masu yaɗuwa tare da sauran al'amura da suke ciwo matasa tuwa a ƙwarya. Yes ta shirya kawo muku hasken matasa domin faɗakarwa wayar da kai da kuma samun mafita ga matasa kan al'amura irin su rashin ruwa tsamtar jiki da ta muhalli rashin tsaro da kwanciyar hankali ilimi lafiya da rashin aikin yi da sauran makamantansu da ke hana matasa walwala da jin daɗi shirin hasken matasa zai yi duba a kai a kowace ranar laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi na yamma a tashar express mita casa'in da ɗigo uku gaskiya dokin karfe gidauniyar aminu magashi garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin.
Lallai ne kiran matasa mu ke da dama a fa'ida samari samari samari matasa matasa matasa
zangon F